hadarin yana da girman gaske ubangiji ta'ala kai muke roƙo Allah ka azurta mu da duk abin da zamu yi mu don kai don haka dole ne abin ya zamanto mai wahala amma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana babu ko shakka zuciyar nan da kuke ganin ta to babu wata tsoka mafi haɗari a jikin ɗan adam irin ta na haka ko da wani lokaci shedan yake ɗamfare da ita shi yasa sayyidina ali Allah ya ƙara masa ya yarda na hudu cikin khulafa'ur rashidin yake cewa ma ana wa nafsi illa kara'i ganamin kullama zamantuha min janibin in tasharat min janibin akhar yake kun gani da ni da kamar mai ciwon awaki ne duk lokacin da kabalama su kai ya ce haka nake da zuciya da haka wani mai ta ƙoƙari yadda yake ƙoƙarin ya farauci imaninmu mu ma mai ƙoƙarin yadda za mu sanya wa imaninmu shinge Allah ya mana tsari da shi babu ko shakka آه محمد أبو بكر ابن عبد الله رحمه الله يا فدا أشكل التافنسا الإخلاص والنية يتي قال الحواريون وإن سكي مطعين صحابي عن النبي إيسى عليه الصلاة والسلام متى مكان النبي إيسى عليه الصلاة والسلام سكة تنبيع النبي إيسى suka ce da shi mal ikhlasu lillahi wai menene tsarkake aiki don Allah kana sai ce allazi ya'mal yuhibbu an yahmadahu ahadun minan nas yace shine wanda zai yi aiki zai aikata wani aiki wanda a aikin nan ba ya bukatan yabon wani ya yi aikin ne tsakaninsa da Allah bai buƙatar yabon wani daga cikin mutane. Naka duk sa'ilin da ɗan adam ya zauna zai wani aiki da zai kusantar da shi zuwa ga Allah ma'abautan tsarki da ɗaukaka, wajibi ne ya ga ya talle zuciyarsa daga barin wato ainihin tasirantuwar aikin ta ɓangaren yabansa a cikin zuciyar wani, ya yi ƙoƙari ya kore wannan. Allah ka taimake mu. Sai suka ce da shi, فمن المنافق سوايك ومن فيها قال فعل عيسى عليه الصلاة والسلام يسير شيء الذي يبدأ بحق الله قبل قبل حق الناس أي أيش الدنيا يعني والآخر للآخرة للآخرة أي كما أيش اللاهرة لي تو يبدأ بأمر الله قبل أمر الدنيا سيطارع da umarnin Allah kafin umarnin wani ya fara aikin Allah kafin aikin wani. Akwai hadisi Abu Umama Tarbahi Allah ya ƙara masa yarda. Hadisin da yake cikin wato sunan nisa'i hadisi ne wanda yake isnadin sa mai kyau. abu umama talbani yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ara'aita rajulan daga yantamisu al-ajra wa dhikra ma lahu annabi fa qala yake la shay'a lahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo gare shi yace ya rasulullahi ya kake ganin mutumin da yake kai yayi ya yi nagarta cikin yaƙin amma buƙatunsa guda biyu ne na farko yana da buƙatar ya samu ambato ya samu ɗaukaka a cikin mutane na biyu yana da buƙatar ya samu ganima don haka mene ne hukuncin wannan annabi ya ce lashe a rabu ya ce bai da zarar komai wannan bawan Allah sai da ya maimaita tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko uku annabi yana cewa bai da komai na haka wannan wajibi ne duk sa'ilin da za mu yi aiki wallahi mu yi kokari mu tsarkake zuciyar mu don me don mu rabauta mu samu tagomashin aikin Allah ya taimake mu al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kara Allah ya Allah ya ji kansa a cikin littafin Tadarru Ta'arudul Aqal wal Naqal na Shekul Islam Ibn Taymiyyah mujalladi goma a cikin mujalladi na shida shafi na sittin da hudu zuwa da biyar ya kawo kisan wato Abu Hamid al-Ghazali أبو خالد الجلالي يقول بلغني أن من أخلص عمله لله تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. yace labari ya same ni cewa duk mutumin da ya tsaya ya tsarkake Allah maɗaukakin sarki da aiki na tsawon kwana arba'in wata hikima za ta ɗauko tun daga ƙaban zuciyarsa har zuwa karan harshensa. al'imamu gabani ya ce fafa alku ya ce sai na zauna ka'in da na'in tsawon kwana arba'in ina yin aiki don da aikin na tsarkake ubangiji ta'ala da wannan aiki ya ce lokacin da kwana arba'in ɗin nan ya ce tam ya ce walam ya tafajjar shai'un ya ce babu abin da ya kuɓugo ya ce fasa karku zalika ila ba'arin arabikina ya ce sai na tafi gurin malaman wannan zamani na ce ga ƙistar da ta same ni ga labarin da na samu ko dai labarin bai inganta ba sai malamin ya ce ya ce inna ma inna ka akhlasta lil hikmati wa lam takhluq lillah ya ce ƙista ta inganta amma matsalar ita ce ka tsarkake ubangiji ta'ala da ibada ne na tsawon kwana arba'in don samun wannan hikima ta kuku daga tsawon zuciyarsa zuwa harshenka ba wai don Allah ba yace wannan dalili shi yasa aka samu wannan hikima kaga an samu karewar ne daga nan sai shehu islam ya bayani yace wa lidalika yace to saboda haka kullu man akhlaqa ala amalahu lillahi duk wanda ya tsarkake ubangiji ta'ala da wata ibada na tsawon kwana arba'in ko sama da haka ko wa'yansu adadin kwanaki ليصير عالما او ذا حكما او ما الى ذلك فانه لم يرد الله انما جعل الله وسيله له الى ذلك المطلوب الادنى. yace ku gaya masa lalle wannan ba ubangiji ta'ala yake nufi da aikin ba kawai ya sanya Allah madaukakin sarki ne ya zama masa tsari na bukatar abin da yake nema kamar mutum ne je jirgin mangoro ga mangoro ta nuna baya da yadda zai yi kafin ya samu kara ya kulla makata ya tsinko daga wannan lokacin karan zai masa amfani ba zai masa amfani ba sai wuce kawai ya jefar da ke gaba saboda bukatar ta ne ta biya saboda haka wajibi ne a duk idan da muka tashi za mu wani aiki to mu yi kokari mu samu tsarkin zuciya Allah madaukakin sarki ya azurta mu da tsarkin zuciya hadisi ya inganta ya zo a cikin sahihu muharib zaman hadisi na dubu da ɗari ɗaya da sha tara sannan kuma ya zo a ta'liq rafi hadisi na wato ainihin na ɗari da sha tara shi ma sannan ya zo a cikin sahihu muslim ya zo a cikin sahihu sunan turmuzi duka hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da arba'in da biyu wato sai kawo mana hadisin shukayyul afan shukayyul afan shi tabi'i ne da ya rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma na ya rayu da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana shukayyul afan ya tafi cikin garin Madina yace fa idza huwa bi rajulin qad istama alaihi an-nas yace sai ga wani mutum mutane sun yi dafifi a kan sun kewaye shi ina zuwa faƙala shukayyul alƙahi sai yace sai na ce man hada wannan kuma wane ne faƙalu sai sahabban manzon Allah suka ce huwa Abu Huraira shine Abu Hurairah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال sai شفي الأصفهي يتي فدليت حتى قعدت بين يديه yace sannan sai na rarrafo na rarrafo na zo har sai da na zauna gaba gare shi wa huwa yuhaddithu na yana ba mutane labari annabi ya yi kaza ya aikata kaza ya ce kaza sahabbai suna zaune sun nasu saboda shauƙin abin da za a gaya musu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ka ce wa'in sun tsaye ne a kawunan su suna gurin kada shi ne sun tsaye su tashi haka suka natsu suna saurare maganar da manzon Allah ta fito daga bakin manzon Allah a bakin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda shi kuma Abu Hurairah yana ta ba su labari Shufayul Asfahi yace falamma sakata wa kala a lokacin da Abu Hurairah ya shiru yake tsanta ma'ana an gama karatu kowa ya watsa فقلت لا sai shufayyu al-asali ya ce sai na ce da shi an shi duka bi haƙƙin wa bi haƙƙin ma'ana ina haɗa ka da girman Allah da gaskiya lama hadatta ni hadisan sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ka bani labari game da wata magana da kashi kajita daga bakin manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم عقلته وعلمته وتكاهن كالشوى لما قالوا كما كاهن كان دا يقين الموضوع الله صلى الله عليه وسلم يا فقدر لما قال كاهن كالشيطة كما كاهن وانا شفير الله يلا دا يسمع ya yi ƙoƙari ya san wannan maganar ne saboda mai zama wasiya gare shi yana da buƙatar wannan wasiya a ta zama wasiya gare shi. Sai ya ce, faƙala abu hurera, sai abu hurera ta Allah ya ƙara maka yadda ya ce, af'al, ya ce zan aikata insha Allah. yace la uhaddisan laka hadithan hadathani bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna wa huwa fi hadha albayt ma ma'ana ahad ghairi wa ghairuhu yace tabbas zan gaya maka wata magana wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya min ni da shi a cikin wannan ɗaki masalacinsa na garin Madina ni da shi babu wani daga ni sai shi sai Allah yace zan baka labarin wannan magana Abu Huraira yana faɗan wannan magana ana shaga Abu Huraira ta nashgatan sai wani jiri ya ɗauki Abu Huraira wani irin jiri ya ɗauke shi sama kafa kalilan ya zauna ɗan ƙaramin lokaci cikin wannan yanayi sun ma a faɗa sannan hankalinsa ya dawo ya sake ce da Shufayil Al-Sayyi yace la uhaddithannaka hadithan hadathani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ana wa huwa fi hadha al-bayt ma ma'ana ahad ghayri wa ghayri yace tabbas zan baka labarin wata magana wata hadisa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ni sai shi sai Allah a cikin ثم شرع أبو هريرة نشقة أخرى أبو هريرة والإبن ahadun gairi wa gairi ya ce tabbas zan baka labari labarin da na ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ni sai shi sai Allah a cikin wannan tsaya ثم نشر أبو هريرة نشكة شديدا نما جري يساك أوكر أبو هريرة والإل جري أنني حتى مال قرا على وجهه har sai da ya karkace yana kokarin kibawa akan fuskansa shufayyul afsahi yace fa amatuhu alayya qalila yace sai na dan jingina shi a jikina kadan fa makafa qawilan nan suran yayi tsayi ya zauna tsawon lokaci kuma faka sannan ya farka nan albarkocin shi suka yawaita sai ka kula na alkiyama to kawai suka dace da shi ya kariya bai da bai da saboda ya hukunci a tsakanin bayan bayan yace fa awwal man yad'u bihi rajul jama'a alquran yace farkon wanda Allah zai fara kira a kawo masa shi shine mutumin da ya samu alqur'ani ya hada alqur'ani ya hada tilawar ya san ma'anoninsa ya san komai na shige da cikin alƙur'ani ya samu hadisan manzon Allah ya samu ma'anonin hadisan manzon Allah ya samu ilimi wa rajulun yaqtasil fi sabilillah da mutumin da ya fita filin daga ya je ya saboda ɗaukar kalmar Allah wa rajulun kathirul mali da kuma mutumin da Allah ya hore masa dukiya mai yawa wa'annan mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallama yace su ne farkon mutanen da Allah zai yi fara yi wa tsari da lafiya fa yaqulu Allahu lil qari sai Allah madaukakin sarki yace da shi makaranci yace alam uallim kama anzaltu ala ala rasuli yace ban sanar da kai abin da na saukar wa manzona ba قال بلا يا رب yake kwarewa ubangiji ka sanar da sai Allah ce ba ma aminta bi ma kullimta me ka aikata da abin da muka sanar da kai ka ko ayoyin alqur'ani ka san nasu wa nasu ka san sababul nuzul ka san ma'anonin duk abin da ke inda shige da fice wata aya ka san ka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka san raunana daga cikin su ka san ingantattu ka san waɗanda suke dukkan su nau'o'ukan ka sani Allah ta'ala ya hada maka wannan ilimi dan haka ne ka aikata da wannan ilimin da Allah ya maka da goma shi sa jama'a wata musiba da ta samu al'umma a yau da mutane suka rabu kashi biyu ta bangaren aiki da wajen karewar ikhlasi a yau musamman inda nake jin tausayin mu mu almajirai a yau. Kaga matashi bukatarsa ya mai da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haja da su zai ce sha. Akwai fitilar da ta wuce wannan? Wani ma zai tafi mai duburi ya je ya kwashe shekaru ashirin talatin yana kwamin alkur'ani ya dawo ya fara bugun ƙasa. Akwai musibar da ta wuce wannan? To jama'a ni hatara wallahi ni hatara wannan musibar ba karama ba ce dukka idan da dan adam zai aikata wani aiki ya kasa tsarkace ubangiji ta ara da wannan aikin yayi aikin banza Allah ya kawai don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace shi wannan makarancin alƙur'ani Allah zai tambaye shi ne ka aikata cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya baka na ilimin alƙur'ani da sauran ilimin da ɗan adam yake da bukata na wato ainihin kwacewa musibar lahira. Kana sai ce a ƙumu bihi ana allaili wa ana annahari ya ce ya ubangiji na tsaya na yi ibada da shi cikin sa'o'in dare da yi nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza yana gamawa sai ubangiji ta ala ya ce da shi kazafta ce kai karya fata kulul malaikatu kazafta mala'iku ba su ce kai karya dan a lokacin da ubangiji ya ce yayi karya wallahi sallai mala'iku su ga karya yayi yace bal aratta an yi qala fulanu qari'un kawai mun burinka a ce wani mai karatu ne wani mai ilimi ne wani kaza ne wani kaza ne sai mutum da biyu shi ne wanda aka kashe shi a filin daga kaga anan ma bai ce shahada ba sai ce ya fita aiki yaƙi don ɗaukar kalmar Allah sai ubangiji ta'ala ya tambaye shi shi ma za ku fidda a kan mai aka kashe ka. Fakala sai ce umir bil jihadi fakatan to hatta ku fidda. Yace ya ubangiji da ala kai umarni an umarce ni da ni jihadi. Na bar dukiyata, na bar iyalaina, na bar komai nawa, na bar lokacina, na bar sana'ata. Na fita filin daga nai ta yaƙi har kashe. Yana gawawa فقال الله له كذبت يا الله مدعو تلتكي في كاي كاي فتقول الملائكة كذبت ملائكة في كاي كاي kai ƙarya saboda Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciyar ɗan adam da ka duk sa'ilin da ɗan adam ya yi wani aiki ubangiji ta ala ilimin sa yana kiyaye da wannan aiki da ka duk mutumin da za ka ga ya faɗa wani kwalago ko ya ɓoya a wani guri ya aikata wani mummunan aiki to ba ta kai ba ɗan ƙwaya ba ma lokacin da ya wuce wannan domin a tunaninka kar wani ya bai to wanda ya halicci wani ya bai kuma yana daga cikin akwai hadisin sauban sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sauban wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa akwai wasu mutane cikin al'ummata za su zo ranar alkiyama da ayyuka kyawawa suna haske girman su kamar girman dutsen sahara annabi yace fa yaja ala Allahu haba makura sai Allah ya mai da su kura a barbidarwa yana faɗan wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tauban ya miƙe yace ya rasulullah sifku lana ya Allah na kuna min dun wa nahnu la na'lam yace ya manzon Allah ka siffanta mana irin wannan mutane kada mu kasance a cikin mu ba mu sani ba annabi yace ilahum ikhwanukum yace dan uwanku ne wa min jiddatikum yace kira halitta ku daya wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khuduna kuka ji wani sashi cikin dare ku bauta wa Allah kamar yadda kuma suke ولكنهم إذا خلوت محارم الله انتقوها sai dai suna ce ɓanta su gaba wanda yake ganin su kawai kawai su suke ta dokar Allah da haka ire-iren waɗannan mutane ranar alkiyama annabi yace za ku zo da ayyuka kyawawa Allah bai da ku kura a barbidarwa Allah ya tsare mu manzon Allah yace sai a zo da shi ne wannan jihadi bayan an tambaye shi annabi ya tambaye shi akan me aka kaje ka yace ya Allah ka umarce ni kayan an yi umarce ni da ni jihadi na fita filin daga na iya bakin abin da zan iya yi har Allah madaukakin sarki har ka kaddara aka kashe ni akan wannan jihadi don ɗaukar kama Allah ta Allah ce ƙarya ta shi mala'iku su ma ce ƙarya ta shi ya ce ban fa'aratta an yi kala fulanu jaribu kawai kai dai kai buƙatar ka kawai a ce a wani jarumi ko kada kila za ka an faɗa ba shi kenan ba an fada shi ke nan sannan ko ne sai na uku shi ne wanda Allah ya ba shi dukiya Allah madaukakin sarki ya yalwata masa dukiya ana zuwa da shi sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi Allah ya ce da shi alam wasi alaika hatta lam ada aka tahtaji ila ahadin yace ban yalwata maka ba kai da na kai ka matsayin da ba ka da bukatar wani abu a wurin dan adam inda na dukiya ne kala bala yawa yace fara ya ubangiji yace fa ma aminta bima utaitu ataituka yace don haka me ka aikata da abin da na baka kana sai yace aqilu rahimu wa tasaddaq yace ai na sadar da zumunta nayi sadaka na gina masallaci nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai ya gama da sabon da Allah ta'ala yace ka da kai ƙarya mala'iku ce yayi ƙarya yana faɗan wannan shi kenan sai abu hurera sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kawo wa ƙarshen wannan magana yace fa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala rukbati sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dake kuyoyi da ya dafa da yace ya aba hurairah yace ya kai abu hurairah yace ulaika salatatu awwalu khalqillahi tasa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah yace kaga mutum ukun nan su ne farkon mutanen da Allah zai fara rura wutar jahannama da jama'a a wata ruwaya an ce shi bayyul asali ya tafi Siriya lokacin Muawiya yana gwamna a can fa da kala alaihi ya je ya shiga gurin Muawiya fa zakarahu ya ambatar masa duk abin da suka yi da Abu Huraira a cikin garin Madina yace da shi ha'ula'i kada ku ila bi hada yace yanzu wa'annan mutanen wa'anda su ne ra'asul umma aka aikata wa'annan aikin aka aikata haka da su to ba kai ka nan bakke minan nasu kuma ya sauran mutane za su tafi malami wanda ya fita yi jihadi mai dukiya wa'annan mutane in ka duba sai ka game suna daga cikin ra'asul umma aka ce an aikata wannan da fa baka ma'awiyata ma'awiya ya fashe da kuka fadawai ka suka ce da shi hatta ba hatta ba nan la annahu haliku sai ce kai ma'awiya din da ya dinga kuka ya dinga kuka har sai da muka zaci zai mutu thumma sakata sannan ya shu kamata waja kamata hawaja ya share fuskar وقال يسير صدق الله ورسوله Allah madaukakin sarki da manzon ku sun yi gaskiya Allah madaukakin sarki yana faɗa sai kawo wasu ayoyi guda biyu a cikin suratul hud yace man kana yuridu dunya wa zinataha wa tulayhi a'malahum fiha wa lahum fiha la yaqtu yace wanda duk yake buƙatar rayuwar duniya da ƙawarta ƙawace-ƙawace na duniya buƙatar ta kenan. Allah maɗaukacin sarki ce bi wasu ilaihi ma'amala wuciya za mu cika musu ladan ayyukan su a nan gidan duniya. Ba abin da za mu sauye mu. Gwargwadon abin da suka aikata na kusantar duniya gwargwadon sakamakon da za mu kenan a nan gidan duniya. Za mu ji da daɗi a nan gidan duniya gwargwadon yadda suka tsaya suka yi aikinsu ba su yi don Allah ba. aya ta gaba sai ce ulaika sai ce amma ga matsayin su laisa lahum fil akhirati illa nar ba su da komai a gidan lahira sai wuta wa hadita ma sanu wa abin da suka aikata ya lalace wa batilu ma kanu ya'malun abin da suka kasance suna aikatawa da man lalace ka duba kuntul ulum na Abu Talib al-Maki أقول هذا أعز شيء في الدنيا الإخلاص في أن يبني أساميش في أن وهل أساميش فلا شيء إخلاص كتب الدرر من أقوال أئمة الصلاة أبو إسحاق أبو منني أبو سليمان داراني yake cewa kun ba ni mafahat lahu khutwatun wahida la yuridu biha illa Allah yace ma dalla da mutumin da ya zo gidan duniya ya yi tawo ɗaya ba abin da yake nufi sai sai neman yardar Allah jama'a kada mu yarda mu sakankance mu ba zuciyar mu masu kabara wallahi billahi alazim mafiya yawa waɗansu adaidai da ake yi suka ruɗi mutane kaji ana cewa sai gari ya waye ana ire-iren waɗannan mutumin da Allah ba. Menene wannan malamin mai farko maji Thank you. Now, yake babu yana shirki ratar ta yi amalihi duniya. ورد على أحد الشرك والإله من الشرك إرادة الإنسان عمله الدنيا neman sai da abokan Allah ya ƙara Manzon Allah la shirku fikum aqwa min dabil naml yace ya kai Abu Bakar shirka tana lalace ta lallabo tana lalace a cikin fiye da lalacen tsoruwa sayyidina Abu Bakar yace wa hal shirku illa man ja'ala ma Allah ilahan akhar yace yanzu akwai wata shirka da ya wuce mutum ya sanya ubangiji da ala a wata tarayya manzon Allah ya sake maimaita wannan magana ya ce la shirku fikum akhfa min dalilin nan ya ce shirka tana nan tana rarrafe cikin ku fiye da rarrafan turuwa ya ce ala adilluka ala shay'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu ya ce to shin bana gaya maka wata addu'a da idan ka yi ta ubangiji ta'ala zai kare ka daga shirka karamarta da babbarta ba kala bala ya rasu da sai na mutar shiga ya ruwa ya ce fa qul ka ce allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu ya ce ka ce ya ubangiji ina neman karinka ina neman karinka da in sanya maka abokin tarayya shirkar da nayi gare ka ban sani ba ya Allah ina neman gafara ba wannan hadisin ya zo a cikin sahihu sahih hadisin Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari yake cewa faqadana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zata yawmi faqala ya ayyuhan nasu ittaqu hadha shirk Abu Musa al-Ash'ari yake wata ran manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi mana hukuma yake cewa ya aji Allah ya ce ya ku mutane ita ku haɗa shirka ya ce ku nisanci ku guji wannan shirka sai wani bawan Allah ya miƙe daga ciki ya ce ya rasu Allah fa kai fa nattaqi li wa huwa aqfa min dalilin lamri ya zan iya kiyaye abin da yake daga ciki da rafatu ruwa ya rasu Allah annabi ya ce fa qulu allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam ya maimaita musu wannan addu'a saboda haka aiki yanzu mutum ya zane akan aikin Allah wallahi abu ne mai tsaye da haka wajibi ne mu yawaita irin wannan addu'a kuma mu dinga taka tsantsan mu dinga taka dan ka idan da za mu aikata wani aiki shi yasa nace ya zama wajibi ba wai ya kamata ba wajibi ne kawai duk idan da muka zauna za mu yi wani aikin da zai tsina mu kumanta Allah da shi to mu tsalle zuciyar mu daga barin kokarin rushewan aikin da karewan aikin Allah madaukakin sarki a cikin suratul Isra yace man kana yuridu al-ajrata al-ajrata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha maghmuman madhura Isra Allah madaukakin sarki ce man kana yuridu al-ajra wanda duk yake neman wato magaggauciya al-ajra ai hiya duniya wanda duk yake neman duniya ajjalna lahu fiha ma nasha kaji karewa farko tun anan aiki ya kare ajjalna lahu fiha ma nasha za mu gaggauta masa abin da muka so mu bashi kaga shi ba lale bane ya samu abin da shi yake so sai abin da wayan so sai abin da Allah ya so kaga anan ya waye kuma sai sai liman muridu ga wanda muka yi cikin da ma baka cikin budget kaga karewa ta biyu ثم جعلنا له جهنم يصلاها bayan hakan nan ya ya ya kare kina duk wannan abubuwan da sami am achievement ba sai kuma sai Allah madaukakin sarki ce thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha sannan mu sanya wata ta jahannama ta zama ita ce ne makomarsa ita za a jefa shi madmuman yana aibantacce madhuran abin ni ta daga rahama Allah ka tsare saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wani hadisi annabi yace man man ne man kanat al akhiratu hammahu wanda duk lahira ita ce himmarsa ka duba taje wanda duk duniya lahira ita ce himmarsa ja'ala Allahu dinahu fi qalbi sai Allah ya kai masa wadatar zuciya duk abin da Allah ya ba su kawai sai ga ya ishe shi ya wadace shi saboda me saboda ya yi da Allah ya mika wa Allah kansa wa jama'a alaihi amru al'amarin duniya kawai sai mu hada mushi wa ataqu dunya wa hiya rajima Allah haka zai koro mai duniya tana kyamatar zuwa gurin sa ma haka Allah zai koro ta annabi yace wa man kanat al akhiratu hamma amma kanat ad dunya dunya hamma wanda ko gidan duniya shine himmarsa shine tunaninta shine fata ina ka fito duniya ina za ka duniya ja'ala Allahu faqarahu baina ilayhi sai Allah ya talauci a tsakanin da abin da Allah ya ba shi ne raina sai ka gaina da miliyan ɗari da dubu goma ya fi shi kwanciyar hankali ya fi shi kyan kama ya fi ibada akan lokaci ya fi shi mafarki mai kyau ya fi shi abin sha mai kyau ya fi shi abin an annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa farra'a alaihi amrahu al'amru bi ya rama sai banza wace an kusa aikin banza ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له إرم وانا وانا الله يكي باباين الله ماذا إيماني شي بيدا شي سيد أبا بلي أيكا دا الله أبن الله يمسا عن تاو شي كأي بي تاو جماعة وانا ما يجاو كري والأيش كري والأيش صبرك والله بالله العظيم haɗari yana kan mu musamman ɗaliban ilimi musamman matasa kaga mutum ya tafi jami'ar madina ko ya tafi kaza ko ya tafi kaza ko ya tafi kaza ya ce ya yi rubuta ce ya yi komai ya yi komai kuma ya zo ya lalata aiki irin wannan hasara to muna roƙon Allah madaukakin sarki mana kariya Allah ka azurta mana duk abin da za mu yi da kai jama'a farko na yi muku bayani cewa dama ni mai rauni ne gumi nake saboda haka ga malami na nan kusa ne
na haka ni zan daga aya a nan zan daga aya a nan da fatan abin da na faɗa dai Allah madaukakin sarki ya manta rai a cikin lada inda kuma na kurkure wannan daman kuma da akwai ajizanci sannan da karancin ilimin daman na gaya muku har zan kuma na gaya muku ku ya hakuri ku ya hakuri ku ya hakuri da abin da za ku samu dan na farko wallahi ni almajirin da ranka da kafin su na biyu aiki ya same ni bai shirya ba umarni na yi na ɗa'a saboda haka gwargwadon iya abin da zan iya yi kenan da fatan abin da na faɗi daidai Allah ya haɗa mu a cikin lada inda na kuskure Allah maka ku sai sarki ya shafe ya shafe na wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah
Masha Allah, tabarakallah, Sheikh Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya mun ji daɗi, kuma mun ƙaru, kuma mun ƙara tsorata, kuma mun gane wato ayyukokin da muke yi sai mun ƙara zage dantse mun killace mun taji mun tantance domin Allah ya zama ya karɓa mana mai kyau din. Yan uwa maganar da yayi gaba ɗaya rayuwarmu gaba ɗaya ikhlasi. Rayuwarmu gaba ɗaya ikhlasi ce. Wannan wajen da muka zo ikhlasi na shiga riyana shiga. Gidanka da ka bari ka fito ikhlasi na shiga riyana shiga. Business ɗinka da kake yi, wannan abin da kake nemo wani abinci ka zo a maka tuwo mai daɗi da miyan kuka. Ikhlasi na shiga riyana shiga, wallahi. Tufafin nan da kuka sa, da wanda kuke ɗinkawa, da huluna, da takalma, ikhlasi na shiga ka samu lada, riya na shiga ka samu rashin lada. Duk abubuwan mubahat tunda musulunci ya riga mana bayani akwai akwai wajib akwai haram akwai mandub akwai sunna akwai al'adat wal mustahab wal wal mubahat al mubahat shine malam Bahaushe yake cewa ba lada ba ba alhaki eh haka ne ta wani wajen a'a ba haka bane ta wani wajen duk wa'annan abubuwan da ake cewa ba lada ba alhaki alhakin na iya shigowa ladan na iya shigowa sa tufa akwai lada akwai alhaki asalin shi a'a bacci asali akwai lada akwai alhaki a'a tafiya akwai lada akwai alhaki a'a ciyarwa game da gidanka da Allah ya ɗora maka ka ciyar da matanka wajibi ne ko sai lada ya shiga baccinka sai lada ya shiga in kai dan Allah tufarka sai lada ta shiga in kai me dan Allah duk abubuwan nan hawa abin hawa dukkan su ikhlasi na iya shiga ka samu ladari yana iya shiga ka baras saboda haka Allah ya yi mana agaji ya taimake mu ya ba mu daman kyautata niyya mu ta Allah shi kadai da bauta Wato, kun san bambancin karaita Allah da bauta da rashin karaita shi da bauta? Ba abin da ya raba mu da wanda ba musulmai ba sai wannan, babu. An fahimta da kyau? Ba abin da ya raba mu da wanda ba musulmai ba sai ikhlas. Ai suna bauta ko? Ko ba sa bauta? Amma dan wa suke yi? Ba dan Allah suke yi ba. yanzu kai da kake wa Allah sallah sai ka samu lada wanda ya ma wani bauta sai ya samu zunubi wani magana mai daɗi ya burge ni jiya jiya jiyan nan akwai wani fasu da nake hira da shi a unguwan bawa an kama direbansa kidnappers mun je masa jaje bayan ya fito a jiya sai wani yake cewa abin ya zo da sauki zai ce tsakani da Allah ba mai iya yin wannan abin sai Allah ba mai iyawa sai sai Allah sai muna magana akan wasu abubuwa wanda dukkansu musulunci ne kuma na ji daɗin su sai yake faɗan sharuɗan karɓan addu'a fa musulunci ba kana da shi ba kawai sai fara faɗa maka sharuɗan karɓan addu'a shi fasto ɗin yana faɗa min da turanci yana fassarawa da muke maganan addu'a yake ka san addu'a fa sai ka bi sharuɗa Allah zai karba wallahi tallahi gaba ɗayan shi hadisin nan na arba'una nawawiya ne na goma shi ne na goma ko in ban manta ba sai yake kaga Allah kaga God sai yake mai tsarki ne wallahi baya karban komai sai mai tsarki sai nace gaskiya ne pastor wallahi abu ne mai kyau kaga abin gaskiya ne ko abin gaskiya ne sai yake cewa yanzu idan ka kawo abu shirme wanda baya da tsarki ka ce za ka miƙa ma Allah ba zai karɓa ba saboda shi ɗin mai tsarki ne na ce wannan haka yake pastor sai na ci gaba da ƙara masa sai ya ce confirm wannan shi ne asali ma me na ƙara masa da na ce na farko ka yarda ma Allah shi ne mai yi sai ce wannan haka yake to abin da ke so in kawo mana wannan magana da Allah magana da ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ne ko yanzu idan musulmi ya faɗa wannan ya karantar da wannan ya yi aiki da wannan ya ƙudurta wannan Allah ya sa ya karɓi musulunci. Wallahi mutumi na ne abokina ne, mutumin kirki. Ka gaji abin da ya faɗa maganar annabi ne. Yanzu idan Allah ya sa ya karɓi musulunci mun ji daɗi. Amma fa idan aka yi rashin sa bai karɓi musulunci ba duk wannan can zancen. Ya ci riba ko ya ɓaras. Me ya hana? Ba in halarci. Wannan shi ne hakikanin abu. ibnu taymiya yana faɗa Allah ya gafarta masa yace anniyatu fi ruh anniyatu fil amal karuhi fil jasad tsarkake niyya a cikin aiki kamar rai ne a gangan jiki jikin nan idan babu yana da amfani yanzu da an zara ran dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya baka so komai ya raba ku sai bacci amma da an zara ran me ake nema yanzu a bar shi a kai ta gadin shi kadai na awa 24 ba za ka iya ba saboda babu mene ba rai to ashe aiki babu ikhlasi yana da amfani ba shi da amfani saboda haka mu tsarkake niyyar mu mu gyara niyyar malam ya jawo hankalin mu akan mutanen da wutan jahannama za ta fara makamashi da su ya Allah ka cire kowa da yake nan da wanda yake saurara da wanda zai ji nan gaba a cikin wayannan mutane wallahi hatsari ne ba dan kadari ba ina Sudan kasashen Larabawa kun san kowa da ni'iman da Allah ya masa kana ganin su Larabawa ko to suka samu gangaran an Najeriya sun fi so ya ja su tarawihi ya ja su tahajjud sama da balarabe ɗan uwansu. An fahimta da kyau? To idan aka samu mutanen kirki da suka haddace alƙur'ani muryarsu yake da daɗi. Har zuwa ake ɗibe su ana zuwa jami'u da ake tsammanin akwai gangaren 'yan Najeriya baƙaƙe kamar jami'a ta Isakiya da sauran jami'u. Sai a ɗauko su a kai su masallatai in Ramadana ya kusa. Don su ja tarawihi ko tahajjud. To abu ne mai kyau. kuma ana yin shi kuma muna kokarin suna tsarkake niyyar su amma na taɓa tattaunawa da wani ban ji daɗin labarin ba ni da shi yazo yana ba mu labari masallaci kaza sun gayyace shi masallaci kaza sun gayyace shi masallaci kaza sun gayyace shi sai yake cewa duka ya zauna da su ya ji nawa za a bashi a baka abu a kuɗi ba laifi ba ne amma ka sa shari'a ina tsoron akwai ikhlasi a nan ko babu ikhlasi sai yake faɗa in ba za su ba shi dala kaza ba ba zai yi ba ware ya je masallaci kaza za su ba shi dala kaza su ma in su ga in ya ga zai ba su mishi kaza ya fasa tsakanin mu da Allah mu ji tsoron Allah wannan maganar da ya faɗa akwai ikhlasi a cikin ta koko akwai duniyanci a cikin ta wallahi wannan duniyanci ne wallahi duniyanci ne ba mu ce kar a baka dala dubu goma ba a jan tahajjud ko tarawih amma babban laifin menene sa sharaɗi idan ba za a baka wa ba za ka yi ba kai al'amarin ustazu ba al'ada ce wannan lamari ko akwai to wallahi wannan ni da shi ne muke magana nake mishi nasiha ranan mun ta magana sai da murya na ya dike saboda tsaban damuwa da bakin ciki akan wannan maganar da yake faɗa saboda haka ustazanmu mahaddatanmu alarammominmu don girman Allah mai ƙoƙari tsari gyara niyyar mu mu tsarkake wannan alkur'ani ya zama mana jagora zuwa ga aljanna karye sanadiyar shigan mu wuta ta hanyar hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ki ta ya faɗa kullum ita ba al'amarin duniya da lahira al'amarin aljanna da wuta a duniya ban taɓa ganin mai sauƙin shi ba saboda kai akwai matsala saboda haka Allah ka tsarkake niyyar mu Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka tabbatar da digadigan mu akan ikhlasi Allah ka tabbatar da digadigan mu akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama aikin da muke yi gaba ɗaya rukunin shi manya guda biyu ne bayan imani al-ikhlas wal mutaba'a wa kake ma abin tambaya ka ba kanka amsa wa nake koyi da shi ba kanka amsa ibnu taymiya idan ya saba ma Allah shi kake bi Sheikh Abdul Wahhab Ibn Abdul Wahhab Sheikh Abubakar Muhammad Gumi in ya saba wa musulunci wa kake bi manzo sallallahu alaihi wasallam ahli sunna ne kada yake bugan kirji ya ce waye jagoran shi wayancan nanka sai dai ka ji ana cewa ba su kuskure sai dai ka ji ana cewa mu na shehu ne, sai dai ka jin an zo wa'azi ana ya himmata shek. Ko ba haka bane, ishbiri lana bi hadal mahbari wal ta'ti lana bi zafari. Ka ga wannan akwai matsala ko? Ba karama ba, amma ahalus sunna jagoransa shine manzo sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya gafarta ma Ibn Taymiyyah ya ɗora ma kan hanyar annabi ne. Allah ya gafarta ma Sheikh Abubakar Mahmud gum ya dora ma kan hanyar Annabi ne. Allah ya gafarta wa manya manyan malaman da suka gamu gidan gaskiya irin Sheikh Jafar Mahmud Adam sun dora ma kan hanyar waye Annabi ne. Sheikh Ismail Idris sun dora ma kan hanyar waye Annabi ne. Amma da sun samu kure sai ka bi su ko sai ka dire sai ka dire ahlus sunna ne kadai yake da wannan jarumtan amma duk wanda ba ahlus sunna ba yana nan yana kunci sai dai a ce shehu Allah ya sa mu dace amin wannan muhabara malam Allah ya saka maka da alkhairi malam ya ta koke ya ta maganganu har ya saka mun mai kuka wallahi duk ba gaskiya bane wallahi duk ba gaskiya bane a ba gaskiya bane tsananin tawazu'u ne kawai wani yana da rauni wani ga malamansa ta yaya dan uwa mun ƙari mun ji ilimi mun ƙari mun ji daɗi mun ji abin da mu taɓa ji a nan ba gare manyan malaman na Allah ya saka muku alkhairi malam Musa malam Bukhari matata kenan ba na maganan asalin gangaren din manyan manyan malaman wanda ni ma tsoron magana nake a gaban ga baban mu malam Allah ya saka alkhairi Sheikh Ma'annu Allah ya saka alkhairi baban mu malam Sadi Allah ya saka alkhairi baban mu malamin mu akwai dan tana mun suna malam Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi muna jin daɗi ku ne jagorori a wannan tafiyar lajinatu du'ati sunna samina kalilal kwajamman gaba daya duk abin da aka gani na kure a ƙara an karar da mu kuna gaban ƴaƴanku ne jikokinku wanda suke ƙoƙarin koyi da turbanku ku kuka tsaya tsayin daka muka samu sunnan a wannan lokaci inda da ne ba haka za a samu babu ɗan sanda ko ɗaya a ko akwai inda ne za a yi haka wallahi aikinku ne mun gode Allah ya saka muku da alkhairi Allah yi kowa jagora. A saboda lokaci, akwai muhadaran da ake sanarwa gaba insha Allah wannan ban manta da ce muhadara na takwas ko? Da aka yi. Allah ya saka da alkhairi. Akwai muhadara na tara insha Allah da za a yi ta a layin yango ko? Masallacin malam malam Sa'id bayan sati biyu masu zuwa insha Allah. Za a ji wani malami ne za a ji unwani Allah ya kai mu lafiya ba zan cewa ku da surutu ba akwai taimakekeniya da ake mana mu je mu gurfana a gaban wani ko ɗan siyasa ko ɗan kasuwa sai ku haɗa abin da ba a zata ba domin samun ci gaba na wannan lajina na abubuwan ɗaukan kayan sauti da abubuwa na yau da kullum wanda idan an je guri wanda babu kayan sauti game da inji game da mai game da ko menene za a ɗauki nauyi hankali kwance ko ba a masallaci ba a kan layi za a iya yin wannan wa'azi. Saboda haka kuɗin ku na nan a rikince, kuɗin ku na nan a tattare, kuɗin ku na nan a wajen wa'azi mai amana ko ƙwandala ba a iya ci ko fiyota ba a siya da ita da shi. Ko shugaba, ko mataimakin shugaba, ko sakatare ba wanda za a siya mushi fiyota ƙwaɗe da wannan kuɗi. Saboda haka muna nan da ƙoƙon bara don a taimaka da ɗari biyu naira hamsin dubu ɗaya dubu biyar dubu ɗari idan akwai wanda zai zo ya ce zai sai abu kaza muna mara mana shi ko ya je ya siyo ya kawo mana Allah ya saka mu kowa da alkhairi saboda haka 'yan agaji in akwai su kusa in babu wani ya tashi ya miƙa hula a samu abin da za a iya samu domin a yi aiki domin ci gaba domin ɗaukaka wannan tafiya na lajarci du'ati sunna sami naka insha Allah kuma nan gaba kaɗan an kusa haɗa abubuwan da za a siya za a bujiro a muku bayani filla filla wala yadlimu rabbuka ahada Allah ya saka muku da alkhairi ma'aji na kusa ma'aji baya kusa na so na tambaye shi na ji abubuwan da aka tara kuma menene abubuwan gaba amma insha Allah za ku ji shi a muhadara ta gaba insha Allah jazakumullahu khairan Allah ya saka mu kowa da alkhairi wannan karin zamu huta da dattawan mu malaman mu saboda lokaci insha Allah za mu hada darasi na gaba ko ce muhadara ta gaba Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم اقض حوائجنا كلها اللهم اقض حوائجنا كلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما طلبنا وما لم نطلب يا رب العالمين اللهم اللهم اقض حوائج كل من حضر هذه هذا المجلس المبارك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا الله غفر تامنا ذنوبنا mara ta lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya halin da ake ciki a wannan ƙasa ya Allah kawo mana sauki ta kowane ɓangare ta kowane hali ya Allah kawo mana sauki ta kowane lungu da saƙo ya Allah ba mu da iko ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da tsini ya Allah duka mun koma zuwa gare ka ‘yan kasuwa Allah ka musu buɗe, manoma Allah ka musu buɗe, malamai Allah ka musu jagoranci, ‘yan siyasa Allah ka yi riko da hannunsu ka sa musu tsoron Allah, ka sa musu tsoron ka ya Allah, ka sa musu tausayin talakawa a zuciyarsu. Allah ka biya ma kowa bukatunsa, subha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون